أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah muna yabo gare shi da ya nufe mu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marece na juma'a biyar ga watan ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma shine a sha biyar ga watan uku watan da ake cewa march a shekara ta 2024 a lissafin da ake kira meladiya a zamanmu na hudu kenan a yini na biyar a karatu da muke don fa'idantar juna daga alkur'ani mai girma domin fahimtar maganar allah da kuma roƙon allah ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa zaman da ya gabata mun karanta abinda malam abdurrahman ibn nasir ibn sa'di ya ambata wajen fassarar faɗin allah maɗaukaki wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha ina jin mun gama karantawa ko yawwa yau inda zamu tashi shine faɗin allah maɗaukaki allahu la ilaha illa hu ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله سبحانه وتعالى يشهد لنفسه يا أنبتي كنسا دا الاسم الأعظم أدعي cikin قول malamai menene sunan Allah mafi girma wanda na san mun taɓa tattauna akan wannan matsala wata shekara wasu malamai su ce alhayyul qayyum shine ismul a'zam wannan shine ra'ayin irin su malam ibn qayyim wasu kuma malamai suka ce a'a Allahu shine ismul lahil a'zam wannan kuma dai saɓani ne gwargwadon hadisai da suka zo a wannan babi akwai hadisai guda hudu da suka inganta a kan wannan matsala daga cikinsu hadithai mashhurai da kuka saba ji hadithin bawan Allah da manzan Allah sallallahu ya ji shi yana roƙon Allah ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta almannan wahdaka la sharika lak almannan ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum to jin wannan ya hayyu ya qayyum wasu malamai suka ce ai tunda ya faɗi ya hayyu ya qayyum a ƙarshe kuma a ƙarshen annabi a ƙarshen hadisin ko yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan magana daga wannan bawan Allah sai ce lalle ka roki Allah da wani suna nasa wanda in an roƙe shi baya dawo da roƙon yana amsawa haka wata ran ya ji wani yana karan yana addu'a Allahumma inni as'aluka بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد shi ma sai ya faɗi irin waccan magana a kansa cewa lalle ka kira Allah da sunan da in dai an roƙe shi da shi baya baya yadda roƙo yana amsawa to da makamantan waɗannan hadisai wasu malamai suka yi ijtihadi to yanzu ka kamar a wannan wani ya ce qul huwallahu ce gaba ɗayanta ko kuwa huwallahu da aka faɗa Allahu Sheikh bin Baz ya tafi zuwa ga wannan ra'ayi cewa ismul jalala Allahu shine ismul lahil a'azam yawa duk da ismul lahil a'azam a aqidar ahlus sunna akwai yawa amma ta'ayinin wanne ne a nan ne saɓani yake saboda duka hadisan da suka zo ba a yi ta'ayinin an ce suna kaza shine ba an fahimta istihadi malamai suka yi daga waɗannan hadisai makamantan wannan sai su ni ina zaton alhayyul qayyum ne wannan ya ce ina zaton Allahu ne an fahimci abu yabo amma min haisul mabda wato a principally a ka'idar aqidar ahlus sunna in an ce shin akwai Allah yana da wani suna da shi ne al'azam sai ka ce iyi saboda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da autallaha bismihil a'zam allazi idza du'iya bihi ajaba ka kira Allah ka roƙe shi da sunansa mafi girma to amma istihadin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kaza bane a cikin wannan hadisin wani zai cewa almannan ne wani ya ce albadi as-samawati wal argo wani ya ce ya zal jalal wal ikram wani ya ce ya hayyu ya qayyu haka a wancan as'aluka bi anni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta kaga la ilaha wani zai iya cewa lafzul jalala al ahadu wani kuma zai iya cewa as-samadu ko yawa to harka ce wannan ta istihadi amma dai akwai ismullahi al-a'zam a ƙaunin masu cewa Allahu shine ismullahi azam to a kansa nake wannan magana cewa Allah maɗaukaki ya fara da sunansa wanda yake shine al'azam shine Allahu domin shine al'aslu fi jami'il asma'i kuma shine suna guda ɗaya wanda shine alam sauran zaka iya ce musu siffofi ne yawwa an gane yawa zaka iya cewa ar-rahmanu sunan waye sunan sai a ce sunan Allah ne ko siffar gani da siffar ji sai a ce siffofin waye yauwa kaga ba a saba a ce siffar alƙayyumu ba ce ko gashin alƙayyumu shi ma suna ne ga sunan Allah don haka sai suke cewa shi ne sunan da yake da ka iya cewa shi ne al'alam in an ce alam ana nufin wanda yake proper noun ga Allah ainihin suna wanda ba a baiwa wani wannan sunan babu wani wanda za a ce an haife shi an halicce shi ce ya sunanka sai ce Allah babu wannan an gane yawwa shi yasa a malamai suke tambihin ba a san yi wa wannan sunan jam'i wajen fassara al'alihatu al'alihatu in an ce al'alihatu me kenan jam'i ne na ilahi ko ilahi guda ɗaya in za a faɗi jam'i da larabci na ilahi sai a ce me aliha to mu a hausa sai ka ji mutane ana yawan faɗi muna yawan cewa alloli to idan ka zauna sosai ka nutsu za ka ga cewa cewa allolin nan ba daidai ba ne domin shi wannan aliha jam'i ne na ilahu ilahu kuma anassa abubuwan abin bauta jam'insa shine abubuwan bauta ko ababen bauta amma an ka ce alloli to kayi jam'in Allah ne an fahimta yawwa ko a ce waɗannan mutanen masu wannan addinin me abin bautarsu sai ka ji wani ya ce wane ne allansu domin kamar ka baiwa shi ɗauka ɗauko wannan sunan na labdul jalala ka yi amfani da shi a matsayin al'ilahu tare da cewa lafazin al'ilahu lafazin allahu akwai tattaunawar malamai a tsakanin wajen abin da hal huwa mushtaqqun ko ko jamidi ne yawwa kun gane wannan sunan Allah Allahu mushtaqqi ne ko jamidi ya kun san ka'idar da mai ake nufi da mushtaqqi da jamidi in an ce mushtaqi shine sunan da aka yi aka yi to istiƙaƙi shi ma da larabcin ne in aka zaƙulo shi aka ciro shi aka yago shi aka hararo shi aka fito da shi daga wani sunan daban ko daga fi'ili an gane yawwa shine a sunan da aka yi deriving shine ma'anan istiƙaƙi yawwa a fito da abu daga wani abu a to shine ma'anan istiƙaƙi shin suna ne da aka fito da shi daga wani wata kalmar ko suna ko kuma fi'ili wasu malamai da yawa al'imamu tabari a cikin tafsirinsa a farkon littafin daga bismillahir rahmanir rahim ya fara zancen ismul jalala asalinsa da sauransu shi ma ya tafi zuwa ga istiƙaƙi ne hakan su azzajjaj malamansa wanda yakan ciro ya amfani da maganganunsu malamai ne na tafsiri malamai ne na luga suna duk sun tafi zuwa ga cewa lafzul jalala ishtiqaqinsa aka yi daga al'ilahu al'ilahu shine abun bauta sai aka in aka ce ilahun abun bauta ko to sai aka sa masa alifun da lam shine zama allahu sai aka cire lamun daya aka yi mata shadda an gane daga al'ilahu ya kawo shawahid na larabawa wani dai zance da daɗe na jin ba kuma ta mun taɓa yin sa can shekarun da muka yi magana akan fatiha yawwa to Allah maɗaukaki a wannan aya mu dawo kan wannan aya ta 87 a suratul nisa'i Allah subhanahu ta'ala ya kira kansa da sunan kansa Allahu la ilaha illa hu Allah sai kuma ya amfani da yana kamar yana daga khitabi ya koma gaiba an gane Allahu Allah la ilaha illa huwa nan jumlar duka ta gaiba ce yawwa Allah maɗaukaki shine wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi to ya gabatar da wannan jumla zai kuma faɗi wani abu shine la yajma annakum ila yawmin qiyamati la rayba fihi saboda girman wannan magana ta tara mutane gobe kiyama ai musu hisabi shine Allah ya fara da Allahu la ilaha illahu Allah babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi babu wani abun bauta kamar da nake ambata dazu ba daidai bane ka rika cewa alloli ko yawwa me ya kamata ka ce abubuwan bauta ko ababen bauta yawwa in kana zancen mushirikai abubuwan da suke bautawa sunansu kenan jam'i ne na mene ilahi amma lafazin Allah ba shi da jam'i ko ba shi da ismul jama'a haka yake Allah yadda mai sunan yake shi kadai haka wannan sunan yake shi kadai haka zaka bar shi kawai Allah kuma babu wanda ya cancanci a sa masa wannan sunan in ba shi ba duk wanda yake shi Allah ya ɗauki wannan sunan ya baiwa kansa shine fi kowa ƙarya a duniya yawwa mutum zai iya da'awa ya ce shi ma abun bauta ne na ƙarya ko ɗagutu kenan misali ya sa wa kansa ya ce ana bauta masa amma ya ce shine Allah mai alifun da lam shine al-ilahu الوحيد الأحد الذي لا إله غيره الذي لا يستحق العبادة إلا هو to gaskiya banda ɗaya babu shi kadai ne shi ya halitti sama shi ya halitti ƙasa babu wanda ya taɓa da'awar ya yi wannan ayyukan in ba shi ba duk wanda ba shi ba shi ɗin ne ya samar da shi wannan shi ne Allah to wannan mahalicin da ya aiko annabawa ya halicci mala'iku suka zama masa manzanni zuwa ga ɗan adam a cikin ɗan adam ɗin kuma istifa'in wasu yake aiko su babu wani wanda ya taɓa ce maka shi ne yake yi sai da ka ji masu bautar wani wanda ba Allah ba daga cikin waɗanda suke da'awar sun yarda da Allah da yake sama ya aiko wani manzo da littafi waɗanda suke cewa wanda ake kira masu bin al'adiyanin samawiya kamar da wasu suke kiransu yawwa duk da addinin samawi guda ɗaya ne wanda Allah ya aiko a zamanin Musa shine Islam a zamanin Isa shine Islam zamanin kowa shine islam zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine islam islam kuma guda ɗaya ne bambancin a shari'a ne yau wato duk masu yadda da wannan suna da yadda da cewa akwai abun bauta wanda ake bauta suna kiransa Allah wanda duk ba shi ba da ake bautawa sai dai ga an ɗago wani da ake bautawa ɗin a ce masa shi ma abun bauta ne to kiransa Allah kuwa yana cikin ƙaryar da tafi kowace ƙarya zama ƙarya a cewa wani wane shi ma a ce Allah ne wannan ƙarya ce kowa ya faɗe ta ƙarya yake Allah ɗaya ne kuma banda shi babu wani rububiyatan sama asma wa sifat wa ubudiyatan ta ɓangaren rububiya babu wanda ya halitta in ba shi ba ko da awar fa in banda irin su fir'auna da tsageranci da ƙarya da suka faɗa kuma Allah ya tabbatar mana cewa su ɗin ma da suka faɗa sun san ƙarya suke yi amma tun da aka yi duniya babu wanda ya taɓa zuwa ya ce ni kuwa gefen nan na sama ni ne na yi ko kakana ne ko kuma wani malamina ne ko wani mala'ika ne ko wani mutum da na san shi wanda ya cancanci a bauta masa wani ya ce shi ya rana ko shi ya wata kun taɓa jin wani ya wannan claim ɗin amma a cikin alkur'ani Allah ya yi wannan yana cikin babban dalilin da zai sa duk wani wanda ya taɓa jin labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi tsaya ya yi bincike bai ya ƙaryata shi to lalle ya cancanci wutar jahannam domin da masu ƙaryata akwai Allah da masu yadda da akwai Allah amma kuma sun ce ko annabi Isa dan Allah ne ko wani ma sun hada shi da shi dukkaninsu sun san cewa babu wanda ya taɓa yin wannan claim ɗin ya ce shi ya halitti sama ko ƙasa in ba Allah ba haka shi kaɗai ya cancanci wannan suna kuma shi kaɗai ya cancanci a bauta masa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati lalle Allah wannan lamun ta rantsuwa ce kamar yana cewa ne wallahi bayan fa ya faɗi Allahu la ilaha illa huwa sai kuma yace la yajma annakum wallahi bai duk abin da Allah zai rantsi a kansa kai ka san ba na wasa bane la yajma annakum ila yawmil qiyamati bayan yayi rantsuwa sai kuma yace la raiba fihi wannan ranar yawmal qiyamatin babu kokonto akan haka ma'ana lalle sai ya tara ku zuwa ga ranar kiyama wannan ranar kiyamar babu tantama a cikinta tilas haɗuwan nan sai an yi tilas tun da daina ma mutum ai bai halicci kansa ba ballantana ya ce shi ba a isa a kashe shi ba ko akwai wanda zai ce ba a isa a kashe shi ba in mutuwa ta zo ce ke ni koma ba yau ba ko ya ce har abada ba zai mutu ba babu to tun da za a mutu to za a koma kuma wurin Allah subhanahu wa ta'ala to sai ya nanata wannan zance cewa la raiba fihi sai kuma ce wa man asdaqu min Allah haditha wannan aya kun ganta da jumla nawa zaka ce a ciki Allahu la ilaha illa huwa ko la yajma'annakum ila yawmil qiyamati biyu la raiba fihi ita ma jumla ce wa man asdaqu min Allah haditha ita ma jumla ce jumloli hudu ne amma ka duba irin mu'akkidat da aka sa yawa wannan labarin cewa za a je kiyama za a haɗu da Allah an ƙarfafe shi da mu'akkid mu'angance mu'akkid lafazi mai ƙarfafawa yawa na farko abinda za ka yi istiha'insa ka hango daga faɗin Allahu la ilaha illa huwa shi kansa jan attention ne duk abin da kake ka bari ka saurari wannan wani labari za a gaya maka babba menene shi sai rantsuwa wallahi la yajma annakum ila yawmil qiyamati ko wannan aka rufe aka tashi ya isa ka gane cewa zancen da gaske ne sai aka ce kuma la raiba fihi babu kokonto sai kuma aka ce wa man asdaqu min Allah haditha ai la ahada babu wani da ya kai Allah faɗin gaskiya kuma daga cikin asdaqu akhbarihi shine cewa zai tara ku gobe kiyama an fahimci zancen haka haɗuwa da Allah gobe kiyama babban labari ne naba'un azim eh naba'un azim kuma shi yasa Allah madauke ya rantsuwa a kansa mu je maganar malam yace yukhbiru ta'ala an infiradihi Allah madauke yana bada labari akan kadaituwarsa cewa babu wani abun bauta in ba shi ba bil wahdaniyyati da kadaituwa ma'ana shi ya ware yake bantu da kadaituwa kadaituwar ma a ce ba wani in ba shi ba to babu wani mai wannan siffar sai shi kadai ko ƙara gane wannan zancen yauwa babu wani a duniya da zai ce maka duk duniya ba mai kaza sai ni duk abin da yake da shi ko wani mulki ko mallaka ko ko wata baiwa da Allah zai masa ta fasaha ko wani ilimi yawan haddace-haddace ko dukiya ko sarauta to an yi wani kafinsa ko babu dama wani ya iya gaya maka cewa shi kadai aka taɓa wata baiwa ko in ba ku asamin babu wala ba ku iya ba babu duk inda za ka je wala duk baiwar da kake da ita wani ya taɓa yi ko a kamanni ne ba wanda zai ce maka shi kadai aka taɓa yi a duniya babu akwai wani mai irin ka a wani a gidanku ko ina a wani surare babu wani abu da za ka iya cewa kana kafafa da shi cewa ni kadai ne to Allah shi kadai yake bantu da kasancewarsa shi kadai duk wanda za ka faɗa to wani ya yi musharaka da shi a wani abu ko ko a ismul makhluk ko zamansa makhluki ya isa shi ko su ne alkhaliku kuma khaliqun babu wani tare da shi ko shawara ba wani ba shi ballantana wani ya taya ballantana wani ya ɗauki nauyi wani gefe ka duba duniyan nan yadda take ka duba rana ka duba wata ka ga yadda komai ke tafiya kuma babu wani sabawa na yadda tsarin ke tafiya kullum iri ɗaya kuma shi kaɗai yake gudanar da wannan kaga zuciyoyinmu duk abin da yake yawo a ciki duk ya sani a lokaci guda duk abin da ke kewaye da mu daga kiyashi zuwa sama duk Allah ya san da shi babu wanda aka bari ba a baiwa abinci ba lokacin da zai yagi wani abu ya ci duk Allah ya sani kuma da nufinsa da ganin damarsa wannan ɗin ya yagi wani abu ya ci duk abin da za ka ci kuma duk yana nan illa fi kitabin mene mubi ganye fa gashi ya faɗa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubi dan Allah zaka iya samu wani wanda zai baka wani wani AI na zamanin nan naku something that is being fed with information kuma AI din na ku artificial intelligence ko abin da aka bashi shi zai feso in dai an taba bashi to baya mantawa ne shi zai kwaso komai ta zubo maka amma Allah maɗaukaki lamarinsa da siffarsa da yadda yake abu daban babu wani wanda zai san zuciyar komai kowa a lokaci guda in ba Allah ba to Allah shi ne kaɗai yanfaridu bil wahdaniyyati wa annahu la ma'buda wa la ma'aluha illa huwa babu abin bauta sai shi kaɗai da ma'aluha da ma'buda ma'anar su ɗaya domin ma'alu shine ma'bud shine ilah abin bauta yawwa likamal don me ya zama cewa babu wanda ya cancanta in ba shi ba likamalihi fi zatihi saboda shi ne kammalalle a zatinsa saboda kammalarsa duk abinda kake gani kai kamala ce a ɗan adamtaka to shi na ƙasa ce ma agunsa ko kuma in akwai kamalar ma to shi ya fi cancanta da ita a kusa wannan ƙa'idar ababin al'asma'i wa sifat yawwa duk wata kamala da ake samunta a makhluki abin halitta kuma zai yiwu mahalicci ya siffantu da ita to siffantuwar da mahalicci ya yi da ita kamalar da take ciki ta fi ta ɗan adam akwai kuma wasu abubuwan da a wurin Allah na ƙasa ce alhali abun ɗan adam kamala ce haihuwa ko? yawwa in mutum aka ce ya yi aure har yanzu bai haihu ba sai a ta tausaya masa a je wannan asibiti a je waccan asibiti shekarar ta nawa ba ta haihu ba menene ita ta samu na ƙasa yawa amma haihuwa a gun Allah menene na ƙasa ce shi yasa babu zagin da za a yi masa irin a ce masa ya haihu don me ake haihuwa shi mai haihuwa me yake so yana son don me yake son ɗa yana son ɗa ne la'annahu yuridu an yu'inahu ko ɗauwa yana son ɗan nan ya taimake shi wani lokaci zai zo saboda rauni ko da ƙarin rauni yana buƙatar ɗan nan ya zo taimaka masa ɗan nan ya kare masa zagi ɗan ya kare masa faɗa ɗan ya kawo masa dukiya lokacin da ba zai iya samowa ba to alghaniyu yana buƙatar wani abu ballantana har ya nemi ɗan da zai zo ya masa wani abu shine alganiyu shine as-samadu in an ce as-samadu shine wanda la ya'kulu wa la yashrab wa la jawfa lahu wa la yahtaju min ahad bal kullu ahadin wa kullu shay'in yahtaju minhu wa yahtaju ilayhi wani ita ce siffar Allah shine la ilaha illa huwa lamarin Allah fa wallahi ba abun wasa bane wannan tauhidin shi ake bukata fa kowane mumini ya zama yaƙininsa a kansa ba na wasa ba ya zama kana da yaƙini mai ƙarfi a kan Allah Allah ya fi ƙarfin kowa Allah shi ne mai iko akan komai akan kowa Allah shi ke gudanar da rayuwar kowa babu wani mai mulki duk ƙarfin mulkinsa zai iya cewa ya buɗe baki ya ce a kashe wani iya abin da zai iya kenan ko ya ɗau takwabin da hannunsa ya kashe ko ba zai iya rayarwa ba ba zai iya matarwa ba zai iya dukan mutuwar ta ƙi zartuwa haka ne ko ba haka ba saboda mutuwar a hannun wa take a hannun mahalicci wanda ya samar ba a hannun wanda zai zama sababi ba haka duk wanda ba Allah ba bai kai girman Allah ba shi yasa akwai mamaki wanda ya san girman Allah irin wannan girman ya zo ya ɗauki wani makhluki kuma yana ba shi girma irin na Allah bal kaga wani yadda yake tsoron wani wanda ba Allah ba bai kai irin yadda yake tsoron Allah ba zai kulle kofa shi kadai in aka ce sirikinsa ma ya leko yana ganinsa ba zai wani abu ba ko to ballantana mahaliccinsa da ya halicce shi wani sai kaga a gaban babban mutum yana makyarketa yana rawa amma a gaban Allah har ya samu ƙarfin da zai ɗauko wayarsa yana amsawa a cikin sallah ko ba ku gane wannan zance in har baka kai ga matsayin da zaka girmama Allah kana gabansa kana sallah alhali inda gaban alkali ne kana makyarketa ko a gaban gwamna ko a gaban shugaban ƙasa ka kasa magana ka sassarƙafe amma ba wata sarƙafewa da take samun ka a gaban ubangiji to ka binciki yadda ka fahimci Allah fahimtar ka ga waye Allah ba ta cika ba gaskiya wannan zancen kun yarda shi ko ba ku yarda da shi ba haka zancen yake kuma har ka zo ka ɗauki wani wanda ba Allah ba ka riƙa jin dokar Allah tana da sauƙi a kanka sai ka ga mutum yana kawo wani tawili to ai shi Allah gafurur rahim ne shi ko wannan yanzu zai sa takobi ya kashe ka na ai ya baka dama ko kafirci aka ce ka faɗa in dan ka tsira ne za ka iya faɗa zuciyarka kuma akwai imani shi ya san da haka amma kai ƙashin kanka a ce ba ka firgita daga haɗuwa da Allah amma kana firgita gaban ɗan adam ballantana a ce kana masa gaisuwa irin yadda kake wa Allah da ruku'u da sujada aiwa wani wanda ba Allah ba wannan yana da hatsari sosai a rayuwar mutum duk yadda za ka kauce wannan abu kar ka yi shi wallahi wajibinka ne kai Allah girmansa ba na wasa ba ne Allah taimake mu Allah ƙara mana fahimta Allah kimsa mana tsoron Allah shi kadai sama da kowanne abu yace li kaunihi li kamalihi fi zatihi wa awsafihi saboda Allah shine kammalalle a zatinsa da siffarsa Allah yana da zati yana da kuma siffofi me zati hmm? wa zai gaya mana eh kai da kawai ga me yin zaki na'am a shi nake tambaya menene zati Allah yana da zati me zati ba ana cewa dan zatin Allah me zati girman sa da cikar mulkin sa ta da me kuma wa zai faɗa hmm? a ba ni ban da ku na'am kai ma tsohon dan dan makarantar tafsiri ne in an ce zatin abu shine haƙiƙanin yadda yake yawwa ba girman mulki ba yanzu ya sunanka hassan to an ce haƙiƙanin hassan shine wannan mutumin da yake zaune wanda ya yi mana magana yanzu kana da siffofi ka sa bakar hula da riga da kaza da kaza ga haƙware masu kyau kaga wannan siffar ka ce ta ɗan adam ko ba haka bane yawwa to kana da zatin ka shine wannan abin da ke zaune a gabanmu siffofinka kuma su ne waɗannan da suke jikinka to Allah subhanahu wa ta'ala yana da zati yana da siffofi ba irin namu ba duk inda muka yi tunani kuma ba za mu gano nasa ba ya gaya mana wasu sunaye ya gaya mana wasu siffofi bai faɗi yadda suke ba a zatinsa in an ce zatin yana da haƙiƙa kaga karkace jiki kun gane kai naka ɗan adam an ce zatinka shine jikinka amma shi Allah tun da bai yi amfani da lafazin jiki wajen siffanta kansa ba bai kuma kore ya ce shi ba jiki ba ne to ba a amfani da lafazin jiki nafiyan wala isbatan ba a tabbatar masa jiki kuma ba a kore masa jiki lafazin jikin ba ne a magana akan Allah za ka ba ruwanka da faɗa abinda za ka faɗa yana da zafi saboda lafazin zafin ya zo a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi zatillahi an gane yawwa don haka dan cewa Allah yana da zati yana da hakika daban in an ce yana da siffofi shi ma daban yaya siffofin nan suke a zatin ba mu sani ba amma ya siffanta kansa da kaza mai ilimi ne mai ji ne mai gani ne mai iko ne ya ce yana sama ya ce yana da hannu yana da kafa waɗannan iri ba mu sani ba ba ruwanmu kuma amma ba za mu ce ƙarya ba ne kuma ba za mu yi tawili mu canza musu ma'ana ba don ba mu kai shi sanin irin lafazin da ya cancanta ya ba da labari a kan kansa ba babu wanda ya taɓa ganinsa da idansa na duniya da wannan idan na duniya babu wanda ya gan shi an fahimci wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zance mafi ƙarfi mafi inganci shine bai ga Allah ba da idansa na duniya amma ya gan shi a mafarki yadda ya tabbata a hadisi yaya ya gani ba mu sani ba an fahimci wannan yawwa Allah mu dauke ta wannan kar mu shiga cikin wannan wata ran zamu dawo mun shigo zo babin al-asma'i was sifat saboda kar mu cinye lokaci yau zancen mu na magana tashin alkiyama ne magaci ba mu zo kansa ba sosai yace likamalihi fi dhatihi wa awsafihi saboda Allah kammalalle ne a zatinsa kammalalle ne a siffofinsa a zatinsa wato hakikaninsa babu abin da yake bukata a siffofinsa haka ba abin da yake bukata babu abin da za a ce na ƙasa ce dangane da Allah babu tawaya a iliminsa duk siffar da kaji ya siffanta kansa kuma da ita ko da kaji ta yi daidai ko kama da wata siffa ko wani suna da ɗan adam yake siffantuwa da shi kamar as-sami'u da kuma al-basir ko yawwa waje Allahu sami'an basira Allah ya ce ya sanya ɗan adam shi ma sami'an basira kuma ya kira kansa sami'an basira to irin jin da ɗan adam yake yi da ganin da ɗan adam yake yi sun bambanta da jin Allah da ganin Allah don haka dan sun dace a suna baya nufin sun yi ittifaki a haƙiƙa. tun da mun yadda akwai wannan bambancin a hakika to duk inda muka ji wani abu an ce kaza an siffanta Allah da shi to na Allah daban na ɗan adam daban don haka maganar ma har a kawo cewa an yi wa Allah makani an sa wa Allah jisim an yi kaza duk bata lokaci ne na masu ilmin kalami Allah ya fi kowa sanin yadda zai amfani da lafazi ya siffanta kansa tun da ya ce kaza to ka ce kaza ka wuce sai ka kawo laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir shay'un din nan menene na kira ce fi siyaqin nafi don haka ta ummu babu wani abu da ya fita la daga mala'iku la daga aljanu la daga mutane la daga dabbobi la daga sauran halitta babu abin da ya kama da Allah ka koma muqaddimar risala ka tuno duk inda za ka yi tunani sai dai ka yi tunani a halittun Allah amma ba za ka iya tunani akan hakikanin ruwan zatin siffofin Allah maɗaukaki ka ce ga yadda suke ba ga yadda ganinsa yake ga yadda binan jinsa yake da me yake ji kai kana ji da kunne to shi tunda bai siffanta kansa da wannan ba karka siffanta shi da shi an gane yawwa in ya siffanta kansa da kafa ko da hannu karka ce sai an nemo sauran siffofin ma an kammala ina ruwanka ba irin ka bane hakikaninsa ba irin yadda kake ba yake Allah sa kun gane wannan in ka fahimci wannan maganar to za ka ga ka huta da wani rikici a wannan babin insha Allah ta'ala duk abin da ka je Allah ya faɗa a Qur'ani na siffa tabbatar masa ka wuce kar ka yi masa tawili tawili irin na asha'ira da mu'tazila da sauransu da suka canza maganganun Allah yawa wanda suka dangana masa abubuwan da ba su da kyau yawa duk abin da Allah bai dangana wa kansa ba kar a dangana masa maganar Allah ba ƙarya maganar Allah ba kuskure magana Allah ita ce daƙiƙiyar magana ma'ana magana wadda take more precise shine daƙiƙ wadda ta fi dacewa ta fi zama exact babu kuskure ko miskala zarratin a maganar Allah haka ba ta buƙatar tawilin mai tawili tunda shi bai ga Allah ba ballantana ya ce abin da aka rubuta a ƙur'anin nan bai ba akwai kunya ma wallahi Allah ya yi magana a ƙur'ani Allah ya ce yana sama haka kawai wani ya zo ya sha koko da kosai da safe ya yi gyatsa ya buɗe baki ya ce duk wanda ya ce Allah yana sama kafiri ne haka kawai wannan babu dalilinsa haka nan duk wata sifa ma ta Allah ka faɗa wa Allah abin da ya faɗa ran kiyama ya kira ka kai ka ce kaza sai Allah kai ka faɗa a Qur'ani akwai hujja ko ba hujja amma sauran abun in ka dangana wa Allah kaza ka dangana masa kaza ka dangana masa kaza ko ka kore masa abin da ya dangana wa kansa to kai bayani ka ku in ba daga Qur'ani ba inda zaka samu bayanin ka zaka a makalkale wa Qur'ani nan zahirin sa din nan a daina jin zafin wai an ce abu zahirin alqur'ani wanda duk yace zahirin qur'ani bin sa akwai kafirci gaskiya kuskure ne maganarsa Allah ba zai yi magana da zahiruha batilun Allah ba zai magana da lafazin da zahiruhu kufru gaskiya Allah ba zai wannan magana an gane abu in dai dangane da shi ne kawai ka sakko ka ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir sai ka wuce ba ruwanka an fahimci wannan zancen wata ran a dawo kansa yace huwa li kamalihi fi zatihi wa awsafi wa li kaunihi al munfarida bil khalqi wat tadbir Allah shi kaɗai cancanta a bauta masa saboda shi kaɗai ne ya keɓanta da halitta da tadbiri babu wanda ya halitta in ba shi ba babu wanda ke gudanar da rayukan halittar da komai nasu in ba shi ba yanzu kai a ce maka akwai wani mahalicin daban da ya halicci wani bangare na duniya ya kaga tashin hankali iska ta kaɗo nan wannan ya ce a ni ba nan nake so ta zo ba kar ta shigo cikin ƙasa ta ko mulki fitina fa ba zai yiwu ba shi sa da ma Allah ya face ba zai yiwu la fasadata yawa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da da wani da akwai nan yayi magana ma ne akan uluhiyya ba akan magana rububiyya ba inda akwai wani ilahin da ya cancanta a ce ilahi ne to da duniya sama da ƙasa ma duk da sun lalace wannan shi ne mutakallimu ne suke amfani da shi a matsayin wani dalili suna kiransa dalilu tamanu'i dalilu tamanu'i kuma zancensa ba ba ku gane ba wan ni'am az-zahira da kuma ni'imomi waɗanda suke bayyanannu wal batina da boyayyu ni'ima duk wanda kake gani da wanda baka gani duk shi kadai ne ya maka ita da wanda ka san sirrin da sababinta da wanda baka san sirrin ba baka san sababin ba har kawai Allah ya maka ka ganka a gidanku kai kadai ne mai kaza ko ku kadai ne masu kaza wani yana rashin lafiya wani yana rashin lafiya kai kadai ne mai lafiya kai kadai ne mai kaza kai kadai ne mai kaza ni'ima ce ko ba ni'ima ba yawa da haka duk wannan ni'imar da wadda ta bayyana da wadda bata bayyana ba duka shi kadai ne mai yinta ga kowa ba iya mutane kawai ba wa zalika to wannan abun kadaituwarsa ga waɗannan abubuwa yastalzimu al'amra bi ibadatihi yana lazimtar kenan lalle yayi umar ayi umarni ya zama a bauta masa shi kadai babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba domin wanda ya kadaita da waɗancan wanda ya maka ni'ima ya za ka je ka gode ma wanda bai maka ni'ima ba ai baka kyauta ba sannan sai wattaqarrubi ilaihi da kuma neman kusanci zuwa gare shi bi jami'i anwa'il ubudiyyati da dukkan nau'o'in ayyukan ibada kowanne ruku'u da sujada da yanka da rantsuwa da komai da sallah da azumi da tsoro da tawakkali kaskantar da kai shine hushu'i ko komai Allah ne kadai ya cancance shi kar a kowa in ba Allah ba bi jami'i anwa'i al'ubudiyyati li kaunihi almustahiqqa lidhalika domin kasancewar shine ya cancanci wannan wahdahu wal mujaziya lil ibadi kuma shi saboda kasancewarsa shine mai bada sakamako ga bayi bima qamu bihi bisa abinda suka aikata min ubudiyyatihi na bauta masa aw tarakuhu minha ko kuma suka bari na abinda yake na bauta din ma'ana abinda suka aikata na bauta ya ba su sakamako mai kyau mai daɗi ya sa su aljanna abinda suka bari na bautarsa ya musu uquba gwargwadon wannan walidhalika aqsama ala wuqu'i mahallil jazai to wannan shine kawo mu cikin zancen tattaunawar mu ta yau a wannan aya walidhalika aqsama dan haka Allah ya rantse ala wuqu'i akan aukuwar mahallil jazai wurin da za a yi wannan sakamakon ko Allah shi ke ba da sakamako akan ayyukan da muka aikata ka yi sallah ka yi azumi ka ba da zakka ka kyautata ma iyayenka ka zauna da su lafiya ka yi kaza ka yi kaza duk wannan abubuwan alherin da ka aikata zai ba da sakamako a ina zai ba da sakamakon yawmul qiyamati to saboda wannan abin da za a zo a yi a wurin shi yasa wurin yake da muhimmanci shi yasa ya rantse cewa sai ya tara ku a wannan wurin domin ba wuri ne kawai da za ku kalli juna kowa ya watsa kuma a komo duniya a sake wata sabuwar rayuwa ba duniya an rabu da ita ke saboda babu ma ita an nannaɗe komai lokacin da za ku je gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala an ruguza su ranan ne suwa duk an ruguza su duk ba inda za ku dawo ma ku samu komai a wani wurin fetal za a je a tsaya kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san ina ne sai ya tsaye da mu sai a fara kuma zance ba inda za ka komo wuri biyu ne kawai daga aljanna sai wuta in baka samu nan ba to can Allah ta dukan wanda ke nan yana ina aljanna ko to Allah samu aljanna da duk masu sauraron mu um, malam yake ci gaba yake cewa a wannan yace don haka Allah maɗauki rantsuwa akan aukuwar mahallin aljaza wa huwa yawmul qiyama shine ranar qiyama faqala yace la yajma'annakum ai awwalakum wa akhirakum fi maqamin wahid zai tara ku da na farkon ku da na ƙarshen ku duk a wuri ɗaya a wuri ɗaya dan Allah za ka iya tara mutan gidanka ba wanda ya fita daga ka'ida mutan gidanka kawai in kana da gida a ce mutum ashirin ka ce kowa ya layi kafin ka sa su a layi ma sai ka sha wahala kana da yan biri-biri wanda ba su san ma me kake ba kana cewa su yi nan suna yin can kowanne ya ishe ka aiki to ballantana a ce ka tara mutanen unguwarku ballantana a ce ka tara mutanen garinku ka yi assembly ina hidimastoci ya kuke assembly wato wannan misalan suna kusanto maka yadda za ka ga girman lamarin nan fa da ake zance to a tara maka al-awwalin wal akhirin من الجن ومن الإنس ومن الملائكة ملائكو girman jikinsu ya fafa duniyan nan ya fi mai ka duba magana da kullum muke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da mala'ika jibril ya gan shi sau biyu fiffike wajen ɗari shida guda ɗaya in aka ɗaga shi haka ba za a ga rana ba duk ya rinda horizon gaba ɗaya ya tattare fiffike ɗaya to irinsa irinsa haka suke zuwa suna nan Allah ne kawai ya san su wa ma ya'lamu junu da rabbika illa hu junudinsa kenan in zai yaƙi inda zai yaƙi da ku su ne dama su za a aiko su kife ƙasa su za a aiko mu yan PPP din nan haka yan mitsi mitsi me amma ka zo kana wa Allah taurin kai akan sallah Allah ya kyauta don haka ya'yan uwa musulmi mu ji tsoron wannan rana da Allah zai haɗa mu da na farkon mu da na ƙarshe tun daga annabi Adam shine mutum na farko baka cewa ɗan adam na farko ko sai dai ka ce mutum na farko yawwa to har zuwa jaririn ƙarshe da za a haifa kafin kiyama kafin a busa ƙaho duk za a tara mu a wuri guda na kaga girman wannan fili kowa a tsikun babu wanda yake da riga ko wando duk tsirara yadda aka haife ku sai annabawa Allah lullube musu ya sutursa su amma ba a zancen ma wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan kowa haka zai tsaya ranar baka tunanin komai in ba aikinka ba yanzu wannan abun ana ga wutar jahannama kuma ana ganinta ga hucinta a firgita an matso da rana ƙasa ƙwaƙwalwar wasu tana ta farfasa amma ba su mutu ba in anan duniya ne aka ce ƙwaƙwalwa na tafasa an gama to a haka za a roƙi ubangiji a zo a yi hisabi shekaru da yawa za a yi a tsaye ba a yi hisabin ba ma tukuna sai a roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan al-maqamul mahmud da Allah zai bashi a je a roƙi annaba wannan yace ba zai iya ba wannan yace ba zai iya ba a je gun annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi zai shi ma ya zo addu'ar da zai a ranar za a koya masa ya sunkuya karkashin al'arshin Allah yayi ta addu'a shi fa yafi kowa daraja to amma sai sai an nuna cewa shi bawa ne shi ma roƙa zai yi a ranar nan a gunwa gun mahalicci to sai ya tashi sai roƙi Allah sai a yi hisabi shine kuma za a yi hisabi sannan kowa zai san makomarsa rana ce fa rana ce ta tsoro da firgici kaji dai da Allah madauki ya siffanta ta a suratul hajj ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at yanzu ka samu mace mai ɗa da take shayarwa abin da zai raba ta da ɗan nan ba ƙaramin tashin hankali ba ne amma a ranar ranar kiyama tazhalu anhu za ta manta ma da shi ta fita daga gabansa ta fita daga kansa gaba ɗaya ta manta da shi ba san ma inda yake ba ana can ana tattaka shi ta kanta take yi za ta shiga aljanna ko ko ba za ta samu shiga ba amma anan muna ta faɗa akan 'ya'yan akan ɗa ɗa ya hana ka zuwa masallaci ɗa ya hana ka bautawa Allah ɗa ya hana ka abubuwa da yawa saboda san ɗa ka zo ka yi sata saboda shi wai baka so ka bar shi da wahala a je a kwaso dukiyar mutane da kumukumu da halal da haram duk ai ta tarawa saboda kawai kana son ƴaƴanka wai su ji daɗi kai waye baka daɗin yadda Allah ya baka haka zai basu shi ke kula da kowa ka tsaya kan halal ɗinka da haram ai ka tsaya iya halal ɗinka haram kuma ka nisance ta Allah kuma ba zai hana ka arziki ba haka ba saboda da kar ka je ka halaka kanka ka tsaya kan abin da Allah ya bada iko ka samu na duniyan nan babu abin da zai kufce maka Allah kyauta mana da haka dai ranan nan ba ba karamar rana ba ce yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani لكل امرئ منهم يومئذ منه شأن يغنيه أي يغنيه عن النظر في غيره يغنيه عن الاهتمام بشأن غيره شأنه يكفيه شأن يا شيء ba lokaci ka ma manta baka ina za ka iya tunowa babanka ina yake babarka ina take kowa ta kansa yake Allah kyauta mana Allah kyauta Allah ba mu ikon aikin da zai fidda mu gobe kiyama Allah maɗauki ya ce fi yawmul qiyamati la raiba fihi wannan rana ta kiyama babu kokonto a cikin ta haka in akwai kokonto a zuciyarka Allah yana gaya maka a cikin alqur'ani wallahi babu kokonto sai an haɗu da Allah wanda suka mutu sun riga ka yin gaba kai ma za ka zo ka same su za a haɗu a zauna a kabari a zama tsutsa duk yadda kake kyamar tsutsan nan haka za ta ci jikinka tilas ba yadda za ka yi yadda wasu suke ciki duk wanda ka kai kabari kwana ɗaya biyu uku hudu wani shike nan an gama addu'a an watsa ana ta sharholiya yana can ya zama tsutsa duk yadda kake son sa ba za ka ce bari ka buɗe kabarin nan ka taya shi zama ba ko babanka ne ko akwai wanda zai iya komawa ya je ya rika raka shi ya wuni tare da shi ya dawo ba abin da za ka kai masa da zai karba da zai maka amfani da shi kuma kai ma rana za ta zo za ka tafi wannan wurin duk zafinsa duk tsananinsa ka duba yadda ake maka rowan ramin ma sai an auna ko ba ka bane ba a buɗaɗa maka ka ji ɗan faɗinsa sai an auna iya faɗin jikinka iya tsawon kafa iya menene haka za a zo ɗan hinken nan a tsaga a tsakiya a shakku sai a sa ka a ciki a ɗauko itatuwa a ɗauko wanda ɗan kwana kaɗan da macizai da menene da tsutsotsin wurin duk su ma sun laɓaɓo za su ci rabansu ran kiyama kuma wannan ruhin Allah ya haɗa shi da jiki kuma sai a tashi kai ɗin ne sai ka zo kuma a tambaye ka akan kayi kaza kayi kaza kayi kaza gaskiya duk mutumin da baiwa kansa fada ya gyara halayensa ya kyautata alakarsa da Allah ba ya zauna ko wata duniya ta ruɗe shi ko wani mulki ya ruɗe shi ya tsammanin ma babu tashin alkiyama to hakika bai fahimci me ya zo yi duniya ba in dai zai tuna da an yi wasu ba shi a ciki sai kuma aka zo aka same shi to lalle ya yadda cewa za a samu lokacin da shi ma zai tafi wasu kuma za su zo haka ne ko ba haka ba to a ji tsoron Allah a tuno yadda za a yi wannan tsayuwa gaban ubangiji ya dai faɗa cewa larai ba fi babu kokonto babu tantama babu shakka akwai sai an haɗu larai ba fi ai la shakka wala shubhata bi wajhin min alwujuhi babu wata fuska da zaka iya cewa akwai wani kokonto a zuciyar mutum bidalil al-aqli wa dalil sami abinda zai tabbatar maka wannan haduwar da Allah dalilai ne akwai al-adilla sam'iyya al-adillatu sam'iyya da kuma al-adillatu al-aqliyya in Allah ya kai mu zaman mu na gobe za mu tattauna akan su ma hiya الأدلة العقلية سواء في القرآن وفي غير القرآن التي تدل على الوقوف أمام الله يوم القيامة أو البعث بعد الموت زم زم تتونا سنكما waɗanne dalilai ne na alkur'ani wanne ne na hankali duka da suke tabbatar da cewa za a sake tashi bayan an mutu kuma sannan a tsaya gaban ubangiji kuma a hisabi ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu tawfiki mu aikata aikin kirki a wannan duniya mu kuma dace da waɗanda za su shiga aljanna a cikin hukuncinka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك